Hana shi da kyau. Haka yayi ko? Ya, ya dai za a ji. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjidul imam bukhari a da'awatu wal irshad a nan anguwa ta site dikte birnin niamey inda muke gabatar da karatun littafin bulugul maram a kowace rana ta lahadi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Idan ba manta ba, muna a cikin babin nan mai tsawo shi ne babu sifati salati, babu mai bayani akan siffar sallah. Kahin mu ɗora daga inda muka tsaya akwai wata tambaya da wani ɗan uwa ya yi, tambayar shi ne yake cewa wani mutum ne karambani ya kai sa ya auri ustaz ya hafizar alkur'ani kuma aka yi daidai mace ce mai son kiyamun laili yanzu shi kuma bai nisa ba domin ko alkur'ani ma bai sabke ba ina wajen karantawa balantana ma aibutun hadda kuma ya an tashi da dare shi bai iya yin yadda ita take so domin tana so ta ji ana zano ayoyi wanda za su tada mata da tilawarta to yanzu har ya halatta ya sa ta gaba ta jashi wannan ita ce tambayar an gane ko to masha Allah ina tsammanin ga yadda mutane suka yi zariya sun bashi amsa ko ba ma sai an bada amsa ba kenan kuma wanda ya wannan tambayar yana halarta wannan majalisin jayyid To, a takaice dai, a malumai sun yi ittifaki, kamar yadda al'imam Ibn Munzir da sauran malumai suka yi suka hakaito, gaba ɗayan malumai sun tafi akan cewa baya halatta mace ta ja maza sallah sallah ta farilla, sallah ta me? Sallah ta farilla. Dalilin su kuma faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa, lan yufliha qaumun wallau amrahum mumra'a ba za su taɓa rabauta ba mutanen da suka jibinta al'amarinsu ga mace kasance mace ce ke musu jagoranci sai suka ce to hal akwai jagorancin da yake sallah babu shi kenan don haka dalilin wannan kenan baya halatta to sai inda suka samu saɓani shine game da sallah wadda take ba ta farilla ba sallah ta nafila kamar sallar dare da yanzu ake shayayya ita ce suka samu saɓani a kanta maluman hanafiya maluman hanabila suna ganin cewa ya halatta mace ta ja maza sallah ta nafila an gane da kyau ko da sharuɗa sharaɗi na harko suka ce ya kasance limamiya ce amma ita za ta tsayawa baya an gane da kyau ko baya za ta tsaya don ka a samu matsala dama don matsala ce aka ce kar ta ja sallah kinan ita kishiyar sallar namiji ne ko ita ce liman amma kuma ita ce za ta tsaya baya na biyu kuma ya kasance muharramanta ne domin akwai malaman da suka ta muryar mace akwai wanda suke ganin muryar mace ma mace ce al'aurar ta ce in muharramanta ne muryar ta ba za ta iya tada musu da hankali ba to sai dai namiji shi ma ya shiga a ciki duka suke cewa ya halatta da ja shi sallah ana ganewa da kyau to wannan ita ce fatawa ta malaman hanabila to sai sauran malaman fiqhu Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i su kuma gaba ɗayan sun ce akan cewa mutlakan kowace irin sallah baya halatta mace ta jami ta ja maza dalilin su shine hadisin da muka karanta su kuma Hanabila dalilin su na ya halatta sallan nafila shine akwai ɗaya daga cikin sahabbai mata mailmanta tun a lokacin manzo Allah da ake ce ma ummu arkam ta kasance mahaddaciya alqur'ani ce manzo Allah ya mata izini ta zallimanci ga mutanen gidansu an gane da kyau ko sallah ta azumi da abin da ya kama da haka kuma har ma ya sanya mata ma lada ne wanda zai zama ta kiran sallah ta da ikama mata suna tattaruwa gidanta suna sallah to dalilin wannan suka ce nan manzon Allah bai kayyade bai ce sai mata za su sallah bayan ta hatta maza an ba su izini kenan dalilin wannan ya halatta su ta sallah amma sai dai magana wadda ta kwantar da hankali ta inganci shine wancan hadisin magana ta mafi yawancin malamai baya halatta amma idan ya shiga irin wannan matsalar da ya gai kun san malamai suke cewa idza baqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a baqa idan mutum ya shiga matsi to sai a yalwata masa kun ga yana cikin babban matsi shi bai iya qur'ani ba in yace ya ta kun ga akwai matsala kenan dalilin wannan wasu malamai suke cewa yana iya amfani da ni da ni da fatawarwa da fatawar hanabila tunda mas'ala ce ijtihadiyya an gane da ko to wannan shi ne kenan insha Allah amma dai abin da ya alkhairi shi ya sha wannan shine a takaice me yake da suna abin da na samu game da wannan mas'alar ta sallar mace to idan ba manta ba a yau a wani hadisi za mu tashi muna a cikin dai har yanzu menene a yawwa sifatu salati wani hadisi ne za mu tashi shine nake ta bincike nan a an anas hadisi na nawa ɗari biyu da nawa da ishirin da ɗai ko ɗari biyu da ashirin da ɗai eh haka ne jayid mun fassara wanga kin amma dai za mu tashi da gare sa dan sauran duka kamar ruwayoyi ne malik yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah yardar Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza qara'tumul fatihata idan kuna karatun fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim ku karanta basmala bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha domin wannan ɗaya ne daga cikin ayoyinta rawahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni ya rawaito sa wa sawwaba waqfahu amma sai dai ya gyara akan cewa hadisin inda ya inganta shine mawqufi ne idan aka ce mawqufi ne shine qaulu man qaulu sahabi kina yana nuhin magana mafi inganci wannan magana ce ta Abu Huraira ba magana tawa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da a ce magana ce ta manzon Allah da wallahi an huta da in kuka ji kai ka wanda malamai suka yi dangane da wai fati bismillah dai ce daga cikin surin fatiha ko ba dai bace da kun ce kenan shirme ne akai to da yake hadisin ba magana bace ta manzon Allah tawa ce ce ta Abu Huraira tunda inda magana ce ta manzon Allah da lashtihada ma'an nas da malamai shi kenan za su miƙa waya su ce bismillah ɗaya ce daga cikin surori na fatiha na sha gaya muku akan cewa malaman usul suke cewa qaulu sahabiyu hujjatun bi shartihi maganar sahabi hujja ce da sharadi sharadi guda biyu wasu na kai su uku amma in aka ga gai biyun duka sun isa sharadi na farko shine Allah ya khalifa nassan shar'i kada maganar sahabin ta saba ma alkur'ani ko hadishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da ke ko jayyid abu na biyu shine Allah ya khalifahu sahabiyun akhar kada ya kasance wani sahabi ya saba masa to idan muka lura wannan maganar ta Abu Huraira a dukkan alamu ta saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gani a baya manzon Allah idan yana karatu yana bayyana karatu farkon abin da ake fara shi menene alhamdulillahi rabbil alamin malamai suka ce to da a ce bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin suratul fatiha da ammi da ammi da ita ma an bayyana ta an gane da kyau ko kenan sai nuna wannan magana ta Abu Huraira a wani kauli na malamai wanda mu a wajen mu shi muka rinshayar shine magana ce wadda ba za a yi aiki da ita ba an gane da kyau ko wannan shine kenan ko da yaushe muna tuna muku kullun yuqbalu min qawlihi wa yuraddu illa annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa ana karban maganarsa kuma ana mayar da ita in bawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta sha bada fatawa aka rushe Umar ya bada fatawa aka rushe amma manzon Allah ba ta yiwa wannan shine kenan sai mu zo wa anhu qala har yanzu daga yasa shi Abu Huraira ya ce a takeice abinda wannan hadisi ke karantar da mu dai shine bismillahir rahmanir rahim a ra'ayi na Abu Huraira aya ce daga cikin ayoyin Fatiha dan haka da za karanta Fatiha ba kai bismillah ba yana ganin Fatihar ka ba sai ba wa anhu qala daga gare sa ya ce kana rasul dalilin wannan ne wasu wasu suke fas suke gayin bismillah a cikin sallah na san kun shayin sallah a bayan limamin da yake bayyana bismillah ko to sune ina tsammanin mazhaba ta Shafi'iyya ne su ra'ayinsu sai an bayyana bismillahir rahmanir rahim domin aya ce kunga wannan ya saba ma yanda manzon Allah aka rawaito yana yi wa anhu qala har yanzu da gare su Abu Hurairah ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza faraga min qira'ati ummi alqur'ani idan ya kare karatun suratul fatiha ita ce ummul qur'an rafa'a sautahu yana daga sautinsa sa waƙala sai ya ce amin kinan ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin shi ma yana faɗin haka rawahu daraqutni imamu daraqutni ya rawaito sa wa hassanahu kuma ya inganta sa wal hakimu da hakim wa sahahu shi ma inganta sa wali abi daud akwai kuma riwaya ta Abi Dawud wa Tirmidhi da Tirmidhi min hadisi Wa'il ibn Hujr a hadisin Wa'il dan Hujr nahwuhu makamancin sa akai tsaye mi wannan hadisi ki karantar da mu ashe sunna ne shi ma liman yace ni yace amin kun ga sabanin abin da shekarun baya da kyakka jiya in ma aka ji ka kana cewa amin kai limami sai a ce to ka ji wasu ka ji sabin sabin addini hada liman wai ke cewa amin alhali kuma wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ka ce amin ma musu jiya a hadisi na gaba da yake cewa wa an abdullahi bin abi aufa an karbo daga abdullahi dan abu aufa qala ya ce jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo a wajen manzon Allah fa qala sai ce inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'an ni bana iya in haddace komi daga alqur'ani ban iya haddace komi a cikin alqur'ani fa'allimni ma yujzi'uni to ka koyar da ni abun da zai iya isar mini daga alkur'ani faƙala sai ce kulka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ga Allah wala ilaha illallah kuma babu abun cancanta da bauta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah babu dubara babu ƙarfi sai ga Allah al'aliyyil azim wanda yake maɗaukaki mai girma alhadis sai ya ambaci sauran hadisin rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud da wan nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu ibnu hibban wa daraqutni ibnu hibban da daraqutni da hakim duka sun inganta wannan hadisin akai sai wannan hadisin yana darussa masu yawa na farko ɗaya ne daga cikin sahabbai ya zo ya ce ya manzon Allah ni ba na iya haddace komai daga alkur'ani ashe wannan sun namun da cewa ana iya samu mutum wanda baya iya haddace alkur'ani an gane da kyau ko kuma wannan duka jarabtawa ce daga Allah madaukakin sarki shi ba na iya haddacewa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi badl me badl shine baka iya wanga ba sai a baka maimakon sa aka bashi maimako shine wannan azkarkin سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم an gane da kyau ko wannan shi zai yi a cikin sallarsa kai inda za karanta fatiha shi wannan zai karantawa wannan hadisin yana karantar da mu ɗaya daga cikin manya-manyan ƙa'idodin malaman usul fiqh suke cewa la wajiba ma'al ajzi la wajiba ma'al ajzi babu dole idan an kasa dole ne a karanta fatiha ko to ka kasa shikenan ta sabka da gare ka amma sai a samu me sai a samu badili an gane da kyau ko akwai kuma ka'ida suke cewa albadlu lahu hukmul mubdali minhu shi yanzu fatihar sa menene wannan azkar kin ko idan ya zo yi sallah bai karanta wannan azkar kin ba sallar shi tayi ba ta yi ba kamar yanda in wani ya zo ya karanta fatiha ne sallar sa ba ta yi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan duk abin da aka ce ma dalilin wannan ne aka kama ka wanga to ana nufin duk hukuncin wancan kin na asalin shi ma wannan yana da shi duk hukuncin taimama arwalla tana da duk hukuncin arwalla taimama tana da shi ko ba ta da shi tana da shi da abu guda ta karu da an samu ruwa shikenan ta ware ko wannan shine kenan kenan wannan hadisi yana nuna mana ko a yanzu muka samu irin waɗannan mutanen wanda ba su iya wani abu a cikin alkur'ani haka za mu koya musu amma wannan ana nufin wanda ko fatihar ne bai iya ba amma wanda ya iya fatihar to fatiha kawai zai ta yi a cikin sallar an gane da kyau ko wannan sai yake nuna mana sauki na wannan addinin namu wannan yana nuna mana cewa addinin mu yana tafiya daidai da zamani yana tafiya daidai da me daidai da yanayin mutane sai sai yana ɗaya daga cikin khasa'isul khasa'isul dinin islami ash-shumul wal waqi'iyya ma'ana ya game komi sannan kuma yana tafiya da yanayin komi babu zamanin da za a zo a ce wai musulunci baya daidai da wannan zamanin babu shi shi yasa malaman usul suke cewa tatabaddalu al-ahkami bi tabaddul az-zamani wal makan hukumce hukumcen addini suna canzawa da canzawar zamani da yanayi an gane da kyau ko an yi yanayin da sallah a masallaci da takalmi shi yahi amma yanzu fa dan Allah mutane sun gyara tafkin su ta zo kai musu sallah da takalmi an gane da kyau ko kenan ahkam sun canza dan saboda me dan saboda canzawar yanayi duka wannan mai yake da suna yana na muna al'addinu ya tawakabu ma al'asir addini yana tahiya tare da zamani amma sai dai ƙa'idar shi ne zamani shi ke durƙusa ma addini ba addinin ke durƙusa ma zamani ba an gane da kyau ko wannan shi za mu sa a cikin kanmu inna saboda kada a taiwa damin wannan ƙa'ida ce mai matuƙar hatsari domin da wannan ƙa'idar ce wasu suka yi ta cewa aito tun da zamani ya canza kenan demokaraɗiyya ita ce daidai da ni daidai da mi da zamani daidai da rayuwa sai a ce musu a'a in kuka yi haka ai kun sa addinin shi zai bi mi shi zai bi zamani Allah ya sa mu gane mala yake cewa wa an abi qatada radiyallahu anhu qala daga abu qatada Allah ya yarda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina za Allah ya kasance yana muna sallah fa yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri sai ya karanta a az-zuhr da al-'asr fi raka'atayn al-ulayayn a raka'o'i guda biyu na harko bi fatihatil kitab suratul fatiha wa surataini da surori guda biyu wa yusmi'una al-ayata ahyanan wataran yana jiyar da mu ayoyi wataran yana jiyar da mu aya aya wa yutawwilu ar-raka'ata al-ula kuma yana tsawaita raka'a ta harko wa yaqra'u fil ukhrayaini kuma yana karatu a raka'o'i guda biyu na ƙarshe bi fatihatil kitab da suratul fatiha muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin yana nuna mana cewa na farko dai sunna shine az-zuhr da la'asar raka'o'i guda biyu na farko ayini a tsawaita su ko kuma ana ƙara wata sura bayan an yi fatiha a ƙara wata sura sannan kuma yana ɗaya daga cikin sunna a lokacin sallar da ake asirta karatu lokaci zuwa lokaci a zan ɗan a zan ɗan bayyana karatu kenan kana cikin sallah sai ka ce mudhammatan sai ka ci gaba a asirci an gane da kyau ko wannan yana da kyau kuma a zan mutane bayani kamin a fara in kana haka nan wani zai kwada maka subhanallah kuma ka gani shi wajen gyara kuma sai a ci sai a mishi kallon jahili to wannan shine kenan sai sai ladabi shine duk abin da kuka gani wani yayi a cikin addini idan baka da masaniya akan shi kada kai tsaye ka ce kuskure kada ka kuskurar da shi kai tsaye ko hadisi kaji mutum ya zano ba kishiyar yanda kai ka haddace kada kai tsaye ka ce bai haddace da kyau domin hadisai akwai ruwayoyi masu yawa zaka ga hadisi guda gaba ɗaya marawaitan hadisi sun rawaito sa kuma kowanne da lafazin da ya rawaito sa an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya sa mu gane jayyid wannan hadisin kuma a kai tsaye nuna mana rako'i guda biyu na ƙarshe fatiha kawai ake karantawa amma za mu gani a gaba ya halatta a ƙara wasu surori bayan rako'i guda biyu na ƙarshe bayan an yi suratul fatiha wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala Allah ya dada shi ya ce kunna nahzuru qiyama rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna kirdado muna hasashe muna ƙiyasta tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri a azhar da la'asar fa harazna qiyamahu sai muka kaddara tsayuwarsa fi raka'atayn al-ulayayn a raka'o'i guda biyu na farko min az-zuhri na az-zahr qadra alif lam mim tanzilu sajda an gane da kyau ko sai muka kaddara daidai tsayuwar da yake shine daidai jimawar da za a yi idan aka karanta suratu sajada suratu sajada safa nawa ke gare ta aha uku ko yawa safa uku ke gare ta kenan daidai wannan yace wa fil ukhrayaini su kuma rakau'i na ƙarshe guda biyu qadran nisfi min zalika daidai gwargwadon rabin hakan kenan daidai gwargwadon karatun safa da rabi an gane da kyau ko yace wa fil ulayaini a raka'o'i guda biyu na farko min al'asr na al'asr ala qadri al-ukhrayayn min az-zuhr daidai gwargwadon raka'o'i guda biyu na ƙarshe na az-zuhr kinan az-zuhr yana karatu daidai safha da rabi a raka'o'i guda biyu na farko wal ukhrayayn ala an-nisf min zalika a na ƙarshe kuma yana rabin haka nan bari in yi muku filla filla wannan hadisin Abu Sa'id yace sun kiyasta sallan manzon Allah ta az-zuhr da al-asr sai suka samu akan cewa azahar rakawai guda biyu na farko yana karatu a cikinsu daidai safa nawa safa uku turwa page rakawai guda biyu na farko rakawai guda biyu na ƙarshe yana yin su daidai ne daidai safa da rabi sai nuna cewa ashe wata ran yana karanta ne yana karanta wata sura bayan ya karanta fatiha an gane da kyau ko to wannan shine karatun azhar yace karatun la'asar suka kiyasta rakawai guda biyu na farko yana yin daidai safa ɗai da rabi rakoyi guda biyu na farko rakoyi guda biyu na ƙarshe yana daidai a to shi ya ma za a ya za a cewa a turwakar ko yau turwakar to ai wannan turanci ne a ɗai bisa hudu ko ba ɗai bisa uku ba ne ɗai bisa hudu ɗai bisan uku gani ifka yanzu ne ku bari ai filla filla safha ɗaya da rabi safha ɗaya da rabi to in an raba ta in kun ce ɗai ba haka bane in kun ce ɗai cikin uku ba haka bane dole cikin sai dai sai dai ɗaya da rabin uku an gane da ke ko eh haka zai kasancewa ɗaya da rabin uku domin kun ce ɗai cikin uku kina an raba shi uku ne wannan shi dai ne kenan rawahu muslim muslim ya rawaito sa a takaice dai wannan hadisi na nuna sallar azhar ana tsawaita ta hiye da wace sallah hiye da sallar la'asar hadisi na gaba wa an asma'a wa an sulaiman bin yasar an karɓo daga sulaiman dan yasar qala yace kana fulanun yutilul awulayayn min az-zuhri wane ya kasance yana tsawaita rako'i guda biyu na farko na azhar wa yukhaffifu al-asra kuma yana sausauta la'asar ma'ana baya shima a cikinta wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al mufassal ya kasance yana karantawa a sallan magriba kananan mufassal me ake cewa al mufassal zamu zo daga bayan walwale bayani yana karanta qisarul mufassal kananan surori wa fil isha'i ita kuma sallar isha'i bi wasatihi yana karanta surori matsakaita wa fi subhi bi tiwalihi a asuba kuma yana karanta salloli matsawaita matsakaita matsawaita matsakaita matsawaita to tsakiya fa tsaka tsakiya ko matsakaita ina jin matsakaita shi da matsakaita duka guda to matsawaita matsakaita tsaka tsakiya wa fi subhi bitiwali kenan matsawaitan yake karanta masu tsawo faqala abu hurairah sai abu hurairah ce ma sallaitu wara'a ahadin ban taba sallah bayan wani ba ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min haza da yayi kama da sallan manzon Allah kawo wannan akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya hitar da shi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci an gane da kyau ko wannan hadisin mawqufi ne amma lahu hukmur raf'i lahu hukmur raf'i kenan al-marfu'u hukman ma'ana wannan hadisin kamar yana siffanta muna manzon Allah yanda yake sallah ne tare da cewa ko wani aka siffanta ko sahabi ne aka siffanta ga yanda yake sallah sai wani daga cikin sahabbai ce babu wanda ya yi kwaikwayon man sallar manzon Allah kamar wannan mutumin sai nuna cewa kenan sallar manzon Allah ce ya koya musu to yace ya sallar take shine a wajen karatu ya akwai abin da ake cewa al-mufassal surori al-mufassal sune surun da manzon Allah yake yawan karantawa a cikin sallolinsa na khams salawat al-mufassal malaman me yake da suna ulumul qur'an sun dan samu bambancin ra'ayi dangane da ina suke farawa da kuma ina ne tsakiyar su an gane da kyau ko da kuma ina ne matakaitan su amma zan ba mu tasawurin yanda al-imam me yake da suna Ali Bassam ya zano su a cikin Tawdihul Ahkam na ga wannan ne dan saboda tana iya abinda na faɗi kai ba haka kashiya ba to kasan da cewa akwai wani kauli mufassal suna harawa ne daga suratul hujurat zuwa suratul nas wasu kuma suna cewa daga suratul qaf zuwa mi zuwa suratul nas to mu zamu dauki daga suratul hujurat sune mufassal sune ake yawanta ake manzo Allah yake yawan karanta a cikin saloli guda biyar to akwai qisarul mufassal qisarul mufassal malamai suke cewa suna harawa daga suratul duha zuwa suratul nas to wannan su manzo Allah yake karanta a cikin wace sallah magriba an gane da kyau ko daga suratul duha zuwa mi zuwa suratul nas wannan shine sunna ba iyawa bace kullu in ka zo a ji ka dauko tsakke qur'ani ko horkon qur'ani babu lahi lokaci zuwa lokaci kai haka amma kai zaman to wannan shine al'adarka in kai haka ka saba ma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da cewa kuma sallaka tayi wannan shine kenan kenan qisarul mufassal daga suratul duha zuwa ina zuwa suratul nas wasu kuma suna cewa a'a daga suratul zalzala idza zulzila zuwa suratul nas to mu doka daga suratul duha zuwa ina zuwa nas su ake yawan karanta a sallar magariba sai awsatul mufassal su kuma suna farawa daga suratul suratul naba'i suratul naba'i wan naba'i na ce wannan ba'i an mai ta sa'adun ko? suratun naba'i daga suratun naba'i zuwa wace sura suratun duha ko banda wadda habba ta kenan zuwa suratun laili wannan su ake ma'ausatul mufassal su mun za Allah ke karanta wace sallah isha'i an gane da kyau ko a sallah ta isha'i to sai a sai a meke da suna tiwanul mufassal su kuma suna fara daga suratul hujurat zuwa suratul mursalat mursalat in ita ma tana mi tana ciki wannan sune tiwalul mufassal su kuma su manzo Allah yake karanta wa sallah sallar asuba kamar abin da hadisin yazo ne sallar asuba sun gai wannan sallolin ne domin a cikin su ne manzo Allah yake mi yake bayyana karatu to kinan zamu iya ba su ma wancan hukuncin su al'asar ta hi kusa da mi matsakaita ko ita kuma azhar ta hi kusa ga mi matsawaita jayyid wannan shine kenan sunna ta karatu jayyid kenan yana da kyau mu dabi'antu da wannan sunnar ta raba wannan surorin a yanda manzo Allah yake rarraba su a cikin salloli a a jami'a a mafi yawancin limammai dama mu a jami'a limammai su ne ɗalibai in ba sallar ko sallar juma'a ana tanawu wata ran ana ba ɗalibai su yi hudu ba amma duk salloli kam salawat ɗalibai ke badawa doktoci duka tsoron tsoron bada sallah suke dan yake da suna Qur'ani in ka kai wani mataki sai a hankali to ko ɗaliban ma sai a ta shayayya musamman kuma kana ka san da cewa wanda ke bayan ka menene a shine ba sadari to dan ne abin nan ne abin ke da hatsari to shine sai ka gani mahaddaci an zo wajen musabaka shi na farko amma wallahi wajen wajen jin sallah zaka ga ana ta rikici kuma cikin sati su guda ne ya bada sallar amma kuma in ya zo jan sallah kuma sai ga ana ana rikici to mafi yawanci ɗalibai ke ba da sallah to mafi yawancinsu abin da suke karanta su ne surori na sama kuma tsakiyar surori to akwai lokacin da muke muke cikin tsakiyar karatu munasaba ta kama sai yake bayani akan wannan akan yana da kyau a ce sun koyi wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku zo ku ta tilawa da mu a masallaci ni suke ni da haka nan shine ka dauko farkon suratul baqara ko kuma ka dauko tsakiyar qur'ani ke ta ba su wahala da abin da ya kama da haka ma'ana dai yana da kyau mu yi koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta kananan surori ashe ba iyawa bace a ko da yaushe ka tashi karatu a cikin sallah ka dauko tsakiyar Qur'ani ko saman Qur'ani wannan shine kenan lokaci zuwa lokaci ayi kuma idan muka lura mafi yawan karatun manzon Allah yana fara da farkon surori ne shine mafi yawan abin da manzon Allah yake ba tsakiyar surori ba sai mu zo a hadisi na gaba mala yace wa an jubair ibn mut'im qala jubair ibn mut'im yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah yaqra'u fil maghribi yana karantawa a maghriba bitur yana karanta suratul tur muttafaqun alaihi bukhari da muslim suke suka rawaito sa wannan hadisi me yake nuna muna kenan can ba a rasa ba ya halatta a tsawaita a cikin wata sallah sallan magriba can ba a rasa ba a tsawaita a yi dogon karatu domin suratul tur tana da kusan shahi biyu da rabi ko kun gani ina an tsawaita sosai to za mu gani akwai ruwaya da ma manzo Allah ya karanta suratul a'raf suratul a'raf manzo Allah ya karanta a cikin sallan magriba ni nace in wannan lokacin ne ina je yana sallamewa sai dai gan shi kadai a cikin masallaci suratul a'raf tana ɗaya daga cikin me yake da suna sab'u tiwal surori guda bakwai mafi tsawo a cikin alqur'ani to mafi yawanci manzon Allah yana dibin munasaba ne idan ya ga an yi saurin cike masallaci bai sha idan ya ga ba a yi saurin zuwa ba sai ya ɗan sha don mutane su yi su samu raka a ta farko wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر وزا الله يكسنتي yana karantawa a sallar asuba yawmal jumu'a ranan jumu'a alif lam mim tanzil as-sajda yana karanta suratul sajda wa hal ataka wa hal ata 'ala al-insan da hal ata 'ala al-insan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa وللطبراني رواية إمام الطبراني من حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود يديم ذلك yana dawama akan yin haka abinda wannan hadisi ke karantar da mu sunna ne asuba ta juma'a an gane da kyau ko kama asubar da ta wuce a karanta wannan surorin guda biyu suratul sajada da wace sura da suratul juma'a raka'a ta farko suratul sajada raka'a ta biyu suratu al-insan insan ba juma'a ba an gane da kyau ko malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin bid'a asuba ta juma'a mutum ya rika karanta suratul juma'a domin akwai wanda suke ganin wata falala ce ran juma'a da asuba ka karanta suratul juma'a wannan bai zo daga manzon Allah ba amma inda zai zaman towa bid'a shine ka sa akan ka haka nan kana yi dan ka tuna mutane ko kuma a'a ka ɗauki abin al'ada amma can ba a rasa ba kana yi wannan ba a ce mishi ba a ce mishi bid'a an gane da kyau ko malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah yake karanta wannan surorin a asuba ta juma'a shine dan saboda suratul sajada da suratul insan suna bayani ne akan abin da ya shahi tashin alkiyama musamman suratul sajada tana bayani akan mi akan tashin kiyama ita kuma suratul insan tana bayani akan mi akan halittar akan halittar dan adam to kenan kuma su juma'a rana ce da za a yi mi da za a yi tashin kiyama kuma a ran juma'a ne aka halicciwa aka halicciwa annabi adam alaihi salam an gane da kyau ko to shi sa manzo Allah ke karanta wannan dan ya tuna ma jama'a da cewa fa takan iya wannan juma'ar ita ce ta ƙarshe ko kuma su shirya ma wannan lokacin yana zuwa ko kuma su tuna da ni'imar da Allah ya musu ta halittar su da yayi a lokacin da babu su babu su wa an huzaifa radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah tare da manzon Allah fama marrat bihi ayatu rahmatin babu wata aya ta rahama da ta hadu da shi da ya gamu da ita illa waƙafa inda ha face ya tsaya a wurinta yas'alu yana roƙo yana addu'a wala ayatu azabin kun babu wata aya da ta azaba da zai haɗu da ita illa ta'awwaza minha face ya nemi tsari daga gare ta akhrajahu al-khamsa mutum biyar suka hutar da shi wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wannan hadisin yana karantar da mu ɗaya daga wasu sunnoni min as-sunanil mahjura daga cikin sunonin da aka kaurace ma shine a lokacin sallah manzo Allah ya kasance idan yana karatun alqur'ani in ya karanta wata aya mai bayani akan azaba sai ya tsaya ya ce Allahumma ajirni minan nar aw ma ashbaha dhalik misali waje ba misalin ayar da ke bayani akan azaba misalin ayar da take bayani akan azaba aha aha جزاكم الله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم wannan ayar kun ga tana bayani ne akan mi akan makomar mutanen banza ita ce mi ita ce wuta to lokacin da ka zo anan sai ka ce Allahumma la taj'alna minhum ya Allah kada ka sanya mu daga cikin su ko kuma Allahumma ajirna minan nar ko ajirni ya Allah ka tsiratar da mu daga wuta to a za a aya mai bayani akan rahama aya mai bayani akan rahama mu samu wani tuzuru ya kawo mana aya madaidaiciya an gane da ke ko bari in gani ya to ga wani can baya masha Allah aha jaza Allah at-takbir wallahi Allah ya da gani wannan shine zuwa cikin kaina hurun ain an gane da ke ko wannan wannan shine rabon tuzuru an tuzurun yana karatun wannan ayoyin to masha Allah lahiya lauri wallahi Allah yana gani wannan shine nace shine ke cikin akaina wa hurun ain an gane da kyau ka amsalin lo'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun da abin da ya kamata haka kun ga wannan idan ka kawo wannan ayar sai ka ce Allahumma zawwijni min huril ain an gane da kyau ko dai a cikin sallah eh a cikin sallah kun ga ka samu ta falala to anan ne wata Umar ya biya a bisa kan hanya sai ya ga wani mutum yana wasa da dutse yana jifa na kai Allahumma zawijni min huril ain an gane da kyau ko yana ganin sai yana wannan sai ce ya haza a'zamta al-khitba wa asa'ta al-mahr yace ka nemi ɗan babbar gida amma sai dai sadakin da ka kawo kash bai taka kara ya karya ba me yake nihi hurul ain da me ake samun ta me sadakin ta qiyamul layli azumi karatun alqur'ani amma ka kuma yanzu wasa ne kake kana wasa kana cewa Allah ya aurar da kai hurul aini shi ne ma'anan wannan ka nemi ɗan babban gida amma sai dai sadakin da ka kawo ba mi ba bai taka kara ya karya ba wannan shi ne kenan wannan akwai darasi sosai a ciki kana gurin hurul ain to kai kokari ka lazumci ibada wadda take ita ce sadakin ta Allah ya arzuta mu da hurul ain wannan shi ne kenan dai a hadisi na gaba malaki cewa an ibni abbas a sai dai yana da kyau mu tattauna shin wannan kowace sallah ce ake yi ko kuma sai sallah ta nafila malamai sun yi sabani akan wannan amma magana mafi inganci shine sallah ta nafila ake ake wannan sallah ta farilla bai dace mutum yayi ba ko da ke akwai malaman da suke ganin kana iya kai amma dai abin da yake alkhairi shine mutum yayi a cikin sallah ta mi ta nafila domin akwai kaida da muka sha faɗi yughtafaru fi nawafili ma la yughtafaru fil fara'id ana yahewa a cikin nafila abinda ba a yahewa a cikin farilla akwai abin da a cikin nafila in kai ba laihi amma kuma in kai shi a cikin farilla fa akwai laihi zai iya rage maka ladar sallar yana abin da ya alkhairi mutum ya bari cikin sallar shi ta nafila qiyamul layl yayi abu shi to daga murya ake yi ko kuma a ka ake daga murya ake qiyamul layl kuka samu limamin da ya iya wannan masha Allah kun dace kuna karatu yana muku addu'a an kai wurin hurul aini ya ya roka muku bai bar ku da haushi ba an wuce bai bai roka muku ba zai malai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga ibn abbas Allah ya dada shi kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana lallai ni an hana ni in karanta alqur'ani raki'an aw sajidan ina a cikin ruku'i ko kuma ina a cikin sujada fa amma ruku'u amma shi ruku'i fa'azzimu fihi rabba ku girmama ubangiji a cikin sa me girmama ubangiji a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim shine girmama ubangiji wa amma sujudu amma ita kuma sujada fajtahidu fi du'a'i ku yawaita addu'a ma'ana ku yi kokarin yin addu'a a ciki faqimanun an yustajaba lakum domin akwai tabbacin a karba muku shine ma'ana faqimanun fihi yaqinu istijaba an ga yana kyau ko akwai tabbacin a karɓa muku rawahu muslim muslim ya rawaito sa wannan hadisi na karanta da mu abuwa kamar haka na farko baya halatta yin addu'a a cikin mi a cikin ruku'i kun baya halatta karatun alqur'ani a cikin mi a cikin sujada da mi da ruku'i kenan wanga dukkan su ne guda biyu ruku'i ba a sujada sujada da ruku'in kun ba a karatun mi ba a karatun qur'ani alhamdulillah kamin in hau wannan me da suna mimbarin akwai ɗaya daga cikin uwa da ya turo min da saƙo wanda ɗaya ne daga cikin soza wanda suke a cikin daji mafi yanci ko da shagar da ne alhamdulillah gaskiya idan muna samun irin su a cikin jami'an tsaro to za mu iya cewa akwai akwai espoir ana akwai akwai bu- akwai akwai tsammanin samun ci gaba a cikin al'amari na sozawa an gane da kyau ko yana kwaɗayin addini sosai yana duk karatun da muke yana bibiye da mu a cikin daji suke amma duk karatun da muke yana saurare shine ya turo min da tambaya yake cewa a ku ji tambaya tana da muhimmanci sosai yace an ce manzo Allah ya ce ba a yin sujada a cikin ruku'i da ni da sujada musamman a cikin sujada yace to ina ga misalin addu'a he addu'a manzo Allah ya hana ayi addu'a a cikin mi eh ya hana ayi karatun alqur'ani a cikin mi sujada yace to ina ga ayoyin da suka kumshi addu'a ya bada misali yace mi amanar rasul da mi ayatul kursi an gane kyau rabbana atina fid dunya hasana an gane da kyau ko qur'ani ne ko ba qur'ani bane qur'ani addu'a ce ko ba addu'a bace addu'a ce Kunga wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci wanda akwai wanda biya bai zo abun bai zo musu da kai ba wannan shi da muhimmancin tambaya idan a ƙarshe amsa anan shine innamal a'malu binniyati al'umuru bimakasidiha da ka karanta ayatul kursiyu a cikin sallah me nuhinka Qur'ani ka karanta ko addu'a kai don neman tsari musamman kai soji. A? To, kenan niyyarka ita ce za ta hidda ka a wannan wurin. An gane da kyau ko? To wannan shine kenan. To amma kuma ya sha bamban. Yanzu wanda zai zo ya karanta alam na shirah laka sadraka misali na bada na wani muke da suna wani da ke karatu alam na shirah wai addu'a ce ake alam na shirah a karanta alam na shirah haka uku da Allah alam na shirah addu'a ce ba addu'a bace alam na shirah ba ta kumshi addu'a ba mun san Allah bai karanta da ita ba kan tana cikin addu'a ko fa idza faragta fansak inji inji wata wata APDP ko ko APC ce to duka wannan kun gani ita in ka karanta wannan ba addu'a kai ba kinan me kai Qur'ani ka karanta kinan kai kuskure mhm wanda inna fi khalqis samawati wal ard wannan manzo Allah yana karanta ta ba da sunan addu'a ba da sunan zikiri an gane da kyau ko da sunan zikiri ba za Allah yana karanta ta da asuba in ya tashi inda fi kalki samawati wal ard har zuwa ƙarshe kina wannan ba addu'a bace an gane da kyau ko kinan ba a karanta ta ita ma jayyid a takaice dai abin da yake alkhairi mutum in bayan tabbacin wannan ayar addu'a bace kada ya karanta ta jayyid hadisi na gama da yake cewa har yanzu wannan hadisi na muhimmancin addu'a a cikin sujada ko ya zo a hadisi karra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a fihi yana daga cikin wuraren da manzon Allah wuraren da mutum yafi kusa ga Allah madaukakin sarki shine lokacin da yake a cikin sujada ta haka ku yawaita addu'a wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance aha yaqulu fi ruku'ihi yana cewa a cikin ruku'insa wasujudihi da sujudarsa subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah da godiya zuwa gare ka allahumma filli ya Allah ka gafarta mini kina wannan sunna yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake a cikin mi a cikin ruku'i wannan kuma addu'ar manzo Allah ya fara yin ta ne lokacin da Allah ya sabkar masa da idza jaa nasrullahi wal fath shine Aisha tace manzo Allah kana ya ta'awwalul qur'an da yake faɗin wannan addu'ar kamar yana fassara alqur'ani ne Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika wastaghfir ka nemi gafara sai ce ni allahumma allahumma firli ina wannan ya nuna mana wasu daga cikin nau'i na addu'a ta ruku'i da sujada wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idan qama ila salati idan ya tashi zuwa sallah yukabbiru hina yaqumu yana addu'a lokacin da yake yana kabbara lokacin da yake tasowa thumma yukabbiru hina yarka'u sannan ya kabbara lokacin da zai je ruku'i thumma yaqulu sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i lokacin da yake dago bayansa daga ruku'i thumma yaqulu sannan sai ya ce wa huwa qa'imun bayan yayi tsaye yana a tsaye rabbana walakal hamdu ya ubangijinmu a gare ka godiya take thumma yukabbiru hina yahwi sajidan sannan sai ya kabbara lokacin da yake tahiyya yin sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan sai ya kabbara lokacin da yake dago kansa thumma yukabbiru hina yasjudu sannan sai ya kabbara inda lokacin da yake sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u sannan sai ya kabbara lokacin da yake dagowa thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha sannan yana aikata haka a cikin sallah gaba ɗayanta wa yukabbiru hina yaqumu min at-tintayn ba'da al-julusi kuma yana kabbara lokacin da yake tasowa daga rako'i guda biyu na bayan zaman tahiya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine wuraren da ake kabbara a cikin sallah an gane da kyau ko wannan sune wuraren da ake kabbara a cikin sallah ladabin kabbara shine ana yin ta ne lokacin da aka tahiyin abun lokacin da ka tahiyin sujada lokacin zaka yi zaka yi kabbara ba sai ka yi sujadar ba sannan kai kabbara domin idan ka yi sujada sannan kai kabara ka shiga a cikin ni ka shiga a cikin wani wuri a cikin wurin da ba nan wurin aka yi ma kabbara ba kenan kana yi ne kana kabbara kana kai kana idawa an gane da kyau ko wannan shine ladabi sami Allahu liman hamida kana dagowa kana yi ba sai ka taso ba sannan kai sami Allahu liman hamida wannan shine ladabi amma kaman mutum ya tsaya ya kidin ya kula da wannan akwai wahala an gane da kyau ko fattaqullaha mastata'tum wa idza amartum wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum kai gurgurdan iyawarka an gane da kyau ko shine wannan kenan dame akwai wanda zaka zo kai sallah sai ya ce maka kai Allahu akbar kin da kake yi sai ka sujada sannan kake Allahu akbar alhali kuma abu ne wanda kai akan baka sa shi akan haka dan haka nan kake yi ba ma'ana kaman ka fara ne to idawar ce bata ida ba sai a cikin mi sai a cikin sujada kenan wannan ba za ka shiga a cikin laifi laifin shine sai ka yi abun sannan ka yi ne ka yi kabbarar an gane da kyau ko wannan abu ne wanda yake mai wahalar kiyayewa in ba in ba wanda dama ya saba ba tun a can fil azal haka yake yi a takaice dai sai an yi kabbara ake yin abu ko kuma ana cikin yin sakamin a kai gare sa an yi ne ko ana kai gare sa an ida dangane da kabbarori wai shin kabbarori wajibi ne a cikin sallah ko ba wajibi bane ittifakan dai malamai sun ce akan cewa takbiratul ihrami ita mice ce wajibi ce min arkanis salati wa fara'idiha tana daga cikin rukunnan sallah an gane da kyau ko to sauran kabbarori na an samu sabani akwai malaman zahiriya sun ce akan cewa har sauran kabbarorin su ma menene dole ne in baka yi su ba sallah ta lalace an gane da kyau ko to abin da ne mafi yancin malamai suka tai shine kabbara ta farko ita kadai ce me ita kadai ce wajibi ita kadai ce fare ita kadai ce me yake da suna farilla rukuni sauran idan ka manta babu lahi idan ka manta shikenan sai ka ci gaba da sallarka dalilin su kuma shine hadithul musii fi salatihi hadisin wanda ya munanta sallarsa raka'a ta farko kawai manzo Allah ya gaya masa sauran kabbara ta farko kawai manzo Allah ya zana masa sauran kabbarorin manzo Allah bai zana masa da shi ba an gane da kyau ko sai dai idan kan mance hiya da raka'a hiya da kabbara uku malaman malikiya sun ce za ka yi sahawu ko za ka yi sujudu sahawu ko kabli za ka yi ko ba'adi kabli ko tun da ka rage ne kamance Allahu akbar guda uku za ka yi mi za ka yi sujudu kabli ma'ana kamin ka sallame ka yi sujuda guda biyu amma ɗai biyu sun ce duka babu laifi jayyid mu liƙe da wannan hadisin mala yace wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala Allah ya yarda da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza rafa'a ra'sahu min min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i qala yana cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah ubangijin mu a gare ka godiya take mil as-samawati wa mil al-ard godiya cikon sama da ƙasa wa mil ama bainahuma da cikon abin da yake tsakaninsu su wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du da kuma cikon abun da ka so bayan su ahlas sana'i wal majdi ma'abocin yabo da kuma ɗaukaka a haqqu ma qala al abd wannan shine mafi cancantar abun da bawa ya faɗa wa kulluna laka abdun kuma dukkan mu bayunka ne Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta kun babu wanda ya isa ya bayar da abun da ka hana wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu kuma darajar mai daraja ba ta amfani a wajenka in ba mi ba aikinsa wa allaita lil insani illa ma sa'a abinda kai shi zai tsiratar da kai rawahu muslim muslim ya rawaito sa wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake bayan dago daga mi bayan dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd akwai hamdan kasiran tsayiban barakan fi akwai wannan kuma mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita wa mil ama bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'd ahla sana'il majid har zuwa karshe ana so dai mutun ya zammi ya zan caccanzawa malamai suka ce al-ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha bi awqatin mukhtalifa duk ibada da ta zo da nau'uka daban-daban to ana so wata ranka yi wanga nau'i wata ranka yi wanga nau'i wannan shi ne sa ya kasance kayi koyi da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ibada duk lokacin da aka samu koyi da manzon Allah lokacin ne ibada ta kasance ne mafi soyuwa a wajen wa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu alkhairu kullu alkhairu fil ittiba alkhairi gaba ɗayan sai na a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washarru kullu sharri fil ibtida sharri gaba ɗayan sa yana a cikin kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan addu'ar duk wanda yake tadabburin ta yake tunanin abin da ta kumsa wallahi zai zamna duniya lahiya lau an gane da kyau ko ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar kuma babu wanda ya isa ya bayar da abin da ka ne abin da ka hana dan Allah akwai abin da yake muhimmanci wa kamar wannan wannan mi zai sa ma mutum idan yana tunanin wannan addu'a mi zai sa maka tawakkali lan yusibana illa ma kataba Allah lana an gane da kyau ko wannan zai kuya maka tawakkali ne yana da kyau kenan akwai da yashi mu zan tunani da wannan addu'ar duk lokacin da kake son wani abu yake samuwa ka tuna da wannan addu'ar duk lokacin da kake son ka samu wani abu kana ganin wasu tana iya su hana maka a'a ka sa a kanka ba su isa su hana maka ba sai abin da mi sai abin da dama Allah bai kaddara ya mi ba Allah bai kaddara ya same ka ba Hausa ke cewa rabon tsuntsu baya faduwa ƙasa Allah ya ba mu ikon tawakkali zuwa gare sa sannan kuma ya shirya da mu akan tafarki madaidaici inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله masu zuwa tafsiri sanarwa wanga satin babu tafsiri a ranar Alhamis babu tafsiri insha Allah sai wani sati insha Allah